لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشرن دشدا قوة هدو shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin turawa muna darasi na goma sha biyu aya ta tamanin da bakwai a cikin suratul anbiya'i karatun da muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da yake sabuwar gandu a cikin birnin Kano arama yau za mu tashi ne a kisar annabi Yunus alaihi salatu wassalam da Allah ya ce wa zannuni iz zahaba mughadiban bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
Allah maɗaukin sarki yake cewa wadannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna allan naqdira alai abinda ake nufi da zannun shine Yunus ibn Matta annabi Yunus ibn Man ibn Matta annun din ana nufin kifi ne wazannun da ma'abucin kifi shine nun da nun da hut don ma'anarsa guda wazannuni kamar ka ce wazal hut jam'insa ninan ninan ko nainan ko kuma anwan nun ninan anwan an ce da shi zannuni ne ma'abocin kifi saboda kifi ya haɗiye shi shi kuma wannan annabin jarabawar da ya gamu da ita ita ce Allah ya jarrabe shi kifi ya haɗiye shi gaba ɗaya jama'a ba mamaki ko kwanan nan na ga wani kifin da wallahi gaba ɗaya masallacin nan zai iya haɗe mu gaba ɗaya ina gaya ba zai rage komai ba to bakinsa kawai in ya buɗe yana buɗe bakinsa kaɗai ya fi faɗin masallacin nan ai kwarai da gaske ruwa ne yau ambaliyarsa a wata ƙasa ya koro shi bai gama mutuwa ba wala kasa da aka zo ina ina motar nan irin excavator din nan katuwa mai mai daukan abu din nan ko mai mai wannan ita ma da kyar take jansa in ta jawo nan bangaren sai ta dada baya ta dada jawo nan bangaren kwarai da gaske to shi sa ba mamaki dan kaji an ce kifi ya haɗiye abin nan ai akwai kifin da zaka iya miƙewa fa a cikin sama kai tafiya kai tsalle tsalle ma ai akwai halitta ta ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ruwa da yawa to an ce da shi zannun ne saboda libtila'il huci lahu kifi ya haɗiye shi za mu yi bayanin yaya aka yi kifin ya haɗiye shi yau karatunmu a kansa zai ƙare insha Allah Allah ya faɗa cikin alkur'ani ya ce wa inna yunusa lamin al-mursalin iz abaqa ila al-fulki al-mashhun fasahama fa kana min al-mudhadin sai ce me faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim abin da ya faru shine bari mu karasa fassara ayar sai in yi muku bayanin kisar Allah ya ce ka tuna da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama labarin zannun ma'abucin kifi ana nufin wato annabi yunusa kenan iz zahaba mughadiban yayin da ya tafi yana cikin fushi da mutanensa shine mughadiban wato fita yayi daga gida yana bacin rai ransa ya shiga wato ya shiga fushi da damuwa akan mutanensa sun masa wato ba daidai ba wannan bayani ana gaya maka ne don ka ɗauki izina da wa'azi Allah ce ka tana bawanmu yunusa yayin da ya fita yana cikin fushi ya rabu da mutanensa huwa gadbanun alaihim me yasa wai ya musu wa'azi karan farko sun ƙi su imani da shi kawai sai ran sai ɓace ya fushi me yasa ba za su yi imani da shi ba li'awwali marra wa'azin farko su me yasa suke da taurin kai kenan fushin da yayi dan ba su yi imani da shi bane shine izzahaba mughadiban ana nufin izzahaba ghadbana yana cikin fushi ala qaumihi fa dhanna allan na qadira alai wannan fa dhanna allan na qadira alai bayani ne na abin da shi annabi yunus ya zata yayin da ya rabu da mutanen nasa yana cikin fushi amma ya rabu da su ne ba tare da ya nemi izinin ubangijinsa ba wanda a ka'idar annabi duk abin da zai yi ya kamata ya nemi izinin allah suka bata masa rai mai ya gaya wa allah ya nemi izininsa zan rabu da su tunda shi din ai Allah ne ya aiko shi gurin mutanen ko yace yayi musu wa'azi ya musu gargadi ya musu fada to da suka bata masa rai to da ya kamata ya nemi izinin ubangiji kafin ya rabu da aikin Allah ko kafin ya rabu da su mutanen to bai nemi izinin Allah ba sai ya tafi yayi hukuncinsa sun ki su karɓa wa'azinsa fazanna Allah na ƙadira alai sai ya zaci cewa ba za mu matse shi ko ba za mu ƙuntata masa ba ya manta za mu iya ƙuntata masa saboda rabuwa da mutanen nan da ya yi ya bar aikin da muka sa shi ka duba tausayin Allah ka duba rahamar Allah ka duba jin ƙayin Allah ka duba wannan annabin ransa ya ɓaci ne ba don komai ba saboda mutanen sun ki su yi ne su yi imani da shi ya tafi ya rabu da su to shi kuma Allah sai ya dubi yaya za a tafi a rabu da su a kan ɓata ba za a yi haƙuri da su ba a yi ta musu wa'azi fa zanna Allah na ƙazira alai ai fa zanna allan nudayyika alai yana zaton ba za mu yi masa azaba ba akan rabuwa da mutanen nan da yayi ba tare da umarnin ba ko kuma fa zanna allan naqdir alaihi kace fa zanna allan naqdi alaihi bi uqubati muayyana sai ya zaci cewa ba za mu yi mai hukunci da wata ukuba sananniya ba a maimakon barin mutanen nan da ya yi saboda ya tafi ya bar su ba da izininmu ba a takaice a hausar mu ta gida ya tafi da mutanensa baya tsammanin Allah zai kama shi akan wannan abin da yi shine fa zanna Allah na qadir alai yana zaton Allah ba zai kama shi ya masa hukunci ba kalmar na kadira alaihi tana nufin nudayyiq alaihi kuntata masa kalmar na kadira alaihi tana nufin nu'aqibuhu baya zaton za mu mai hukuba ko kuntatawa akan fassara na kadira bi ma'ana nudayyiq kamar yadda laraba suke cewa قدر الله الرزق بقد يقدره بكسر الدال كو يقدره بضم الدال إذا ضيقه idan Allah ya kuntace wa mutum arziki kuntatawa to sai a ce qadar Allah li fulani ko ala fulan kamar yadda Allah yake cewa Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa ya kadir ba wa ya kadir na iko ba ne ba na kaddara ba ne kun gani allahu ya sudu rizka liman sha allah yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama wa ya kadir yana kuma mai kuntatawa kenan fazanna allah na kadir alaihi sai ya zaci mai ba za mu kuntata masa ba wai ana nufin na kadira ba mu da iko a kansa ba Allah ya ce wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan me yake nufi wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa dayyaqa ya kuntata masa arzikinsa dayyaqa alaihi sai Allah ya mana bayanin abinda annabi Yunus ya ta maimaitawa a lokacin yana cikin cikin kifi fanada fi zulumati ai sai annabi yunus ya fara kira a cikin dubbai shine zulumat jam'i na zulma dubbai ba duhu ɗaya ba yana allah ilaha illa anta babu abun bautawa da cancanta in ba kai ba subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu min zalimin lalle ni na kasance cikin wanda suka zalunci kansu ko waɗanda suka yi zalunci fana daɗin wannan faɗin falu fasiha ake ce da ita fi zulumat cikin dubbai ba duhu ɗaya ba duhun kogi zulumatul bahar ko zulumatul bahar duhun cikin kifi batnul hut ga duhun kogi ga duhun cikin kifi ga kuma cikin dare ne abin ya faru duhu uku to a cikin wannan yanayi ta kira a cikin cikin kifin nan ka duba Allah ya tsare masa ransa bai mutu ba har ma yana iya zikiri a cikin cikin kifi kai wannan kifi babban yake da ya gan shi ya tabbatar gashi a cikin cikin kifi ja'ala ya tazarra sai ya kama kankan da kai yana koma zuwa ga Allah yana ashhadu an la ilaha illa anta ya ilahi mustahiqqul lil ibada inni kuntu min adh-dhalimin wannan shine abin da ake so malam duk lokacin da ka shiga cikin wani yanayi mara daɗi ka tuna Allah kana neman agajin ubangiji da gaggawa to ka kama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin la ilaha illa anta babu abun bautawa da cancanta da dacewa in ba kai ba ya Allah na sallama na miƙa wuya subhanak unazzihuka tanzihan azima ina tsarkake ka tsarkakewa mai girma inni lalle kuntu na kasance min azzalimin cikin azzalimai wanda na zalunci kaina azzalimin ana nufin azzalimin li nafsi wanda na zalunci kaina yayin da na rabu da mutane na biduni iznin minka ba tare da izininka ba ya Allah ina yin furuci da kuskure na ya Allah wa taqabbal tawbati ya Allah karbi tubana ya Allah waqsil haubati ka wanke kurakuraina wannan shine abin da ya ta faɗa ba sau ɗaya bai ta maimaitawa abin da ya faru shine a takaice annabi yunus alaihi salatu wassalam allah ya aika shi wajen mutanensa da suke wato nainawa nainawa nainawa a iraki ne a iraq kenan yanzu daga yanzu ka gane annabi yunus ya rayu a ina ne a iraq karni na takwas kafin milad kafin haifa annabi Allah ya aike shi zuwa waɗannan mutanen ga ƙasar ga jama'ar yana zuwa abin da ya fara kiransu ikhlasi da yin aiki don Allah da tauhidi yana wa'azi mutanen nan suna kimbinsa suna saba masa ya faɗa sanki ya faɗa sanki fasta sau alai kawai ran sai ɓaci ya shiga damuwa fiye da yadda kake tsammani kawai sai tafiya basu wa huwa ghadban ya ce na canja mutane zan koma wajen wasu ba kowa yana tafiyan nan zai bar garin sai je bakin kogi ransa ya ɓaci garin ma gaba ɗaya zai bari ya je bakin kogi sai tarar da jirgin ruwa ya zo zai wuce kawai sai ya hau ana tafiya ana lodi duk inda aka je gari sai a tsaye a loda mutane inda aka je gari sai a tsaye a loda mutane jirgin ruwa har ya cika ya oba shi mai jirgin ruwa yana ta loda mutane kawai tafiya yake tafiya yake to malam an je tsakiyar kogi nauyi yayi wa jirgin yawa jama'a ta yi yawa da kaya a ciki masu jirgin ruwa suka ce gaskiya su ba za su iya gudanar da shi ba don zai iya kifewa sai an rage masa nauyi kuma ana tsakiya ku je bakin kogi gaba a sun ce ko dai ɗaya ya dira shi ya mutu mu mu tsira awon da aka yi wa jirgin dole sai mutum ɗaya ya sauka idan kuma aka ƙi taurin kai to duk za a mutu ta ji wata musiba mala aka buga aka buga malam kowa ya ƙi sauka kowa ya ce bai sauka ba har shi annabi nusa sai aka ce to a yi ƙura'a yi a yi ƙura'a duk wanda ta faɗi a kansa kawai ya yi shahada ya dara Allah kiyaye mu mun yi gaba wallahi malam Allah da hikima irin tasa ana buga ƙura'an nan kawai sai ta faɗa kan annabi Yunus ka duba jarabawa malam wallahi sai ta faɗa kansa cewa shi ne zai sauka bai yi waiwai ba bai yi wata wata ba shikenan ya sallama kawai sai ya jirga cikin ruwa tsindin nabin Allah yana dira sai a bakin kifi kawai sai haɗe shi ya haɗe shi sai da ya ɗauki wani lokaci yana wannan tasbihi yana wannan roƙon Allah albarkacin tasbihin da roƙon Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimina wannan kifin ya mirgina ya mirgina ya je bakin kogi ya jefar da shi ya amayar da shi yana fitowa ya ga kansa a fili sai Allah ya daɗa masa wahayi ya ce ka koma wurin waɗannan mutanen da ka tafi ka baro su ba jayayya ya daɗa komawa a nan gurin darasin da ya kamata mu ɗauka shi ne Allah kai mana afuwarka Allah ka rafa mana asiri Allah yakan iya jarrabanka akan wani abu da kai bai kai ya kawo bai jefa ka cikin wata musiba ka ta fama a rayuwarka baka sani ba shi yasa shi sabon Allah koya yake a kiyaye koyaya ne ne inda sabon Allah ne yi kokari ka gaba kai ba abu na biyu ashe ko annabi a cikin annabawan Allah in yi wani abu ba daidai ba Allah yakan iya ɗaukan mataki a kansa tun a duniya don inuna masa abu na uku yana nuna cewa lalle malamai masu da'awa akwai buƙatar su yi haƙuri can yi haƙuri yan taurin kai ne na je na yi na yi ba sa ganewa yan kaza ne mutum ya zuciya ce shi ya ma daina harkar wa'azin nan ya ga mutane ma duk iskanci suke kawai ana ta gaya musu Allah sun ki su ba a yin haka sai an yi haƙuri abu na biyar wannan yana nuna Allah yana da tausayi Allah yana da jin kai kuma Allah yana son mutane su shirya yanzu ni in a lissafi na ne ni da kai ni da kai sai muka ce ai annabi yunus ai ba laifi yayi ba to ya musu wa'azi malam sun ki ista'saw alai duk yanda zai buga su karɓi sakon nan malam sun ki yadda ransa ya ɓaci kawai ya tafiyarsa ya ce bari ya je nemo wasu mutanen ya je musu wa'azi ashe tafiyan nan da ya yi bai nemi izinin Allah ba da a matsayinsa na annabi ya kamata ya daga hannu ya addu'a ce ya ubangiji mutanen nan gashi ina neman izinin ka kamar yadda annabi nuhu ya faɗa yace inni da autu qaumi laylan falam yazidhum du'ai illa firara ya ta gaya wa Allah abin da suka yi masa ya daga hannu ya addu'a ya roki Allah to kaji dalili kaji sababin da yasa kifi ya hade annabi Yunusa aiki ne da Allah ya ɗora masa na da'awa ya fita suka yi masa ba daidai ba mutanensa suka bata masa rai a matsayinsa na ɗan adam ya ji ba daɗi ya tafi ya basu rabban abu na bakwai ko na shida wannan yana nuna cewa shi annabi ma yana iya yin fushi ɗan adam ne shi ransa yakan iya ɓaci abu na takwas wannan yana nuna ashe ku masu jin wa'azi malami ba ya jin daɗi in ya faɗa ya faɗa ba ya aiki da shi ba abu na tara wannan yana nuna mana ashe a cikin halittun allah dabbobi akwai waɗanda sukan iya cutar da ɗan adam ko ɗan adam yakan sun fi ɗan adam girma ya shiga ma ya rayu a cikin su iko na Allah ta'ala abu na goma wannan shine ke nuna mana inna Allah ala kulli shay'in qadir a ce mutum ya shiga cikin kifi qur'ani bai faɗi kwana nawa ba ko sati nawa amma dai abinda tarihi ya tabbatar ba mutuwa ya a cikin cikin kifin ba da ya shiga ya zauna wani mudda daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya sa kifin ya fitar da shi ya wullar da shi a gefe ya fito Allah kuma ya ce koma ka ainihin wato je wajen mutanenka to shine Allah yake ba manzon Allah labarin nan gaba ɗaya da na kora muku jawabi ka tuna ga yadda wannan to Allah yana bashi labarin annabawan nan ne don ya mai ya dau izina ya ji gwagwarmayar da su ma suka yi don ita da'awa tana buƙatar experience ka ji wani yayi kaza ga yadda yi ka ji wani yayi kaza ga yadda yi fanadat fi dhulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kenan duk wanda yake ya fada cikin wani yanayi akwai buƙatar addu'a ya roki Allah ya gaya masa cewa la ilaha illa anta ya ubangiji ni na kasance cikin azzalumai wannan addu'a ce da ake son mutum ya yawaita yin ta a karmakalla kar ka manta da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wala duk inda ka shiga cikin wani hali ka shiga cikin wani kunci ka shiga cikin wani matsi ka shiga cikin wani wata damuwa to kai wannan addu'ar ina tabbatar maka wata bara ce mai muhimmancin gaske ai kwarai da gaske in dai ka ji kana cikin wani yanayi kana son Allah ya tallafa ma da gaggawa wannan addu'ar malamai suke cewa duk wanda ya zo roƙon Allah ya tafa don wannan addu'ar Allah yana waiwaitansa da gaggawa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ka yafe mun nayi laifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ka kubutar da ni daga wannan bala'i da yake tunkarata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah kai mun magani wannan makiyar da suka tsani a gaba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz cikin dare ba kowa kowa ya bacci da kai sai Allah wallahi zaka ga biyan bukata a to malam ga zahiri annabi yana cikin kifi fa kai kana tsammanin zai dawo to bayan ya yi addu'a ce Allah fitar da shi da ibn jarir tabari da imam ibn kasir da wasu cikin malaman tafsiri sun kawo wannan bayani da na yi muku da ƙoƙarin faɗan mudda lokacin da shi annabi yunus ya daɗe a cikin wannan kifi amma dai sun faɗa a ƙarshe dai menene ya fito da shi fadlul du'a alladhi tadarra bihi ila Allah falalar addu'a falalar addu'a da annabi yunus ya kankan da kai zuwa ga Allah dan ana son mutum ya nuna shi gajiyayye ne shi miskini ne shi mabukaci ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala to daga nan ne aka shiga maganar ismullahi al'azamu aka ce kai a nan fa akwai wani sirri a cikin wannan addu'ar sa'ad bin abi waqas ya ruwaito yace naji manzon Allah yana faɗa sallallahu alaihi wasallam bismillahi alladhi إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى يجي دعوة يونس بن متى sunan Allah da sunan Allah da idan an yi addu'a yake karɓa idan an roƙa yake bayarwa yace shine addu'ar Yunus dan gidan Matta sai mai ruwa ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hiya li yunus khassa am li jama'atil muslimin wai wannan addu'ar ta shafi annabi yunus shi kadai ne ko kuwa duk musulmin duniya ma kowa za su yi amfanuwa da ita yace hiya li yunus ibn matta khassa wa lil mu'minina amma ta shafi annabi yunus a kissarsa shi kadai amma amfaninta da fa'idarta ta shafi sauran musulmi muminai da baki daya idan du'u biha in dai muminai suka yi addu'a da wannan addu'a to Allah zai karba Allah ka tuno da mu wannan addu'a yayin da muka shiga bukata yace baka ji ba fadin Allah ta'ala fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fastajabna lahu ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين نعم أرمى
فاستجبنا له ونجيناه من الغم
نعم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين
Allah yake cewa fastajabna lahu sai muka amsa masa shiwa Yunus yayi addu'a kuma mun karba ajaba yunu li Yunus du'aahu ba abu mai dadi irin karoki Allah Allah ya karba mana sai ka tika alhamdulillah Allah ya san da kai ka nema an baka ka nemi a tsare ka an tsare ka muka karba masa addu'arsa da kankan da kan da yayi wani jainahu min al-ghammi muka kubutar da shi daga bacin rai al-ghammu bacin rai da damuwa al-huzn alladhi kana fihi hina altaqamahu al-hut wanda yake tare da shi lokacin da kifi ya hade shi ya zama a cikin cikin kifi Allah ya yi bayani a wata ayar cewa da ba don tasbihin nan da ya ta yi ba da wallahi zai ta zama ne a cikin cikin kifin nan har tashin kiyama haka ramka lawa iya hakuri shiga cikin um, safat kaɗan ba mu kisar kaɗan ku je yadda abin yake bin tafsir Allah ya kawo bayanin a cikin surar safat dama shi qur'ani haka yake wani gurin a kawo a dunkule wani gurin a kawo shi a fassale na'am wa inna yunus lamin al-mursalin zakarata na'am wa inna yunus lamin al-mursalin haka dai إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وارسلناه وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون الله اكبر فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون
mahallin shahid a ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya fada a cikin wannan sura falaula annahu kana min almusabbihina da ba dan annabi Yunus ya zama cikin masu yin tasbihi ba wani tasbihin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin da ba dan ya yawaita wannan tasbihi ba lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asuna wallahi da sai ta zama a cikin cikin kifin nan har tashin kiyama wani abu sai rabbul izzati zai yi ta zama a cikin cikin kifin nan har Allah tashi kiyama shi kuma kabarinsa kenan cikin kifin nan wannan annabi ne fa aka ce da ba dan yana tasbihi ba to kai fa da ni eh da ni da kai fa kuma yanzu ku duba wannan fa in annabin Allah Allah ya masa wannan jarrabawa a matsayinsa na masoyin Allah wanda Allah ya fi so a duniya a bayan ƙasa ba irin annabawa amma ka duba jarrabawa da Allah ya masa kai yanzu ka je a ce kura ta cinye ka ko kirkeci ya yake ka ya ka gani kai ai babban ibtila'i ne ai kenan ashe wannan in ya nuna mana wani abu yana nuna mana muhimmancin yin tasbihi muhimmancin kiran Allah muhimmancin tsarkake Allah shi yasa ake so haka kawai a ji mutum yana subhanallah subhanallah subhanallah yana sabbaha Allah yana tsarkake Allah yana girmama Allah lallai tasbihi ya yi wa annabi Yunus amfani Allah yake cewa fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunji al-mu'minin muka amsa masa muka kubutar da shi kamar haka ne muke kubutar da mai mu'minai wannan bushara ce likulli mu'minin yaqtadi bi yunusa fi ikhlasihi wa sidqi taubatihi bushara ne ga dukkan wani mu'mini da yake ainihin wato koyi da annabi yunus a cikin ikhlasinsa yin abu don Allah da kuma tubansa na gaskiya da kuma addu'ar da ya yi da gaske malamai suka ce wallahi lokacin da ya zo yana roƙon Allah nan tsakaninsa da Allah ya roƙi Allah direct ba wani tsakaninsa da Allah Allah ya kira shi yasa da ya kira Allah ɗin ya amsa kuma damun sirrin addu'a in ka ɗaga hannu kana roƙon Allah nan to ka ji a ranka shi kake yi wa magana kuma ka ji a ranka cewa ba wanda zai amsa maka in ba shi ba tunda baka roƙi kowa ba shi ka roƙa tunda ku shi ka roƙa zai maka alƙawari zai amsa maka amma yujibul mutsarra idza da'a waye yake amsa addu'ar wanda yake cikin kunci yake tsananin bukata yayin da aka kira shi shine Allah dama abin da ake so da kai wato kyakkyawan yaƙini da ikhlasi idan ka zo za ka roƙa ɗin garanti ka ji Allah kake roƙa kuma kana neman ya amsa ma kuma kar ka gaji ka roƙa da azahar ka roƙa da la'asar ka roƙa da magariba ka roƙa da isha'i in dai kana addu'a kurin ka yi ta yin ta sai ranar da Allah ya biya ma bukata kawai kuma daɗinta ita kanta yinta ibada ne barinta kuma fushi Allah yake da mutum saboda Allah yana ganin cewa kaga jike nan da bauta masa to kullun ka daga hannu ka roki Allah ya baka to zai baka wa kadhalika nunjil mu'minin kamar yadda muka kubutar da wannan bawa namu Yunusa haka za mu kubutar da mu'minai daga dukkan bakin ciki ya Allah ka yaye mana duk bakin cikin da yake damu ya Allah ka yaye mana duk damuwar da take damu ya Allah ka ba mu sidqul iman wa sidqul yaqin wal ikhlas fi du'a to sai kuma surar bayan ta gama kawo kisa annabi Yunus sai kuma ta shiga kissar wani daga cikin annabawa ana kiransa zakariya da kuma yahya sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ce wa zakariya wa zakariya da kuma labarin zakariya shine ba wasu ba wasu ya ce zakariyahu amma sunan zakariya ne ba ƙunan a ƙarshe zakariya idna da rabbahu ka tuna ya muhammadu isa zakariya sallallahu alaihi wasallam yayin da ya kira ubangijinsa na da rabbahu ya kira ubangijinsa a kira allah ya ce ya ubangiji karka banni ni kadai rabbi la tadarni fardan karka banni fard in an ce fard singular waya daya ni kadai ba jam'i ba da haduwa da wani ba ban da da wa anta khairul warithin kai ne mafi alkhairin rayayye tabbatacce wanda kowa zai mutu ya barka shine khairul warithina kai zaka gaje kasar kai zaka gaje komai shine khairul warithi dan an ce alwarith ba wanda aka mutu aka bar shi ba almawrus wanda aka gada alwarith wanda shi mutuwa aka aka bashi to kai ne kai ne khairul warisina duk kowa masu mutuwa a mutu a bar su su gada a mutu a bar su gada to kai kuma kai ne za kai ne mafi alkhairi kai ne zaka gaji komai ma zakariya dan gidan azim ake cewa sunan baban shi azim shi kuma dan gidan barkaya azim ibnu barkaya shi wannan zakariya din annabi zakariya nasabarsa tana tikewa ne can ƙarshe da annabi suleiman annabi suleiman da muka yi labarinsa dan uwa gare shi shi kuma annabi zakariya annabi isa yana kusa da shi mana ba rata tsakaninsu tunda ai kaji kissarsu akwai haduwa ta yadda shi zakariya ba shi ya ɗauki mahaifiyar annabi isa ya kula da ita ba wa kafalaha zakariya كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا وش مريم وش مريم ما يبي أنا بشي سنة شيء ما كوسا سكي وانا كاب kafin a haifi annabi isa kenan shi wannan zakariya annabi zakariya shi ya ɗauki mahaifiyar annabi isa maryam shi ya rike ta shi ya rika ta kama a ce mahaifiyarka wani ne ya rika ta wani ne ya rene ta a hannunsa shi ya yaye ta shi ya kula da ita to haka tsakanin annabi isa da zakariya yake shi sa suka ce karibul ahadu bihi maryam kuma ita ce mahaifiyar annabi isa ya dauke ta yana kulawa da ita amma sai zo ya tarar da abincin da ba shi ya kawo mata ba ba mai kawo mata kuma sai shi kawai sai ga abinci kala-kala lokacin sanyi abinda ba a samunsa sai lokacin zafi sai ya ganshi a wajenta lokacin zafi abinda ba a samunsa sai lokacin sanyi sai ya ganshi kamar yanzu a kaga ba mangwaro duk kewayenka duk wani mai wulbairo ba za ka yana tura mangwaro ba yanzu ba na garin ku ba ko nan iyaku ne wa a samun shi babu wani gidan gona da zai fito da mangoro a yanzu saboda seasonal abu ne to amma in an je gurin na maryam sai a ganta da shi ƙwarai kuwa sai a ganta da shi كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا sai ya ganta da tarin arzikin kayan abinci ba wai kudi bane ba kayan abinci ne qala ya maryamu yace yake maryam anna laki hada daga ina shine anna laki hada daga ina ka samu wannan kaya ka duba fa malam tun a wancan lokacin suke cewa qalat huwa min indillah wala kaji yaqini ba fa wahayi ake mata ba imani kawai tayi da Allah ne yake mata kamar wani abin za ka same shi kawai ka ce kai Allah ne bai bani kaji za a kawo maka shi biduni su'al ba tare da ka roƙa ba nawa nawa Allah yake baka abubuwa ba tare da ka roƙa ba huwa min indillah to Allah yana son ka rinka appreciating in an ka an maka wani abu ka rinka appreciating kana nuna godiya tace daga Allah ne lalle Allah yana azurta wanda ya ga dama bai gairi hisaba to shi yasa ce hunalika da azakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba bai da da da mun kullu da duk wanda bai da da zaka yana da kulawa sosai wajen daukar dan wani ya rike haka dabi'ar take Maryam nan ba ya sabace yace Allah ya Allah habli min ladunka zurriyatan tayyiba ka bani daga gare ka zurriya mai tsarki ka duba annabin Allah yana roƙon Allah ya bashi ɗa mai tsarki haka maka Allah lafiyayyen ɗa mai tarbiyyar addini ba wai a baka haihuwa ba ka je ka haifo bala'i kai kanka bala'i ya ma bala'i yi wa al'umma bala'i kisa ku rinka roƙon Allah ba ku yaya masu tsarki habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a anan kuma sai ce rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin فنادته الملائكة هكذا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين wannan addu'ar faɗi ne a can ake mana fashin bakin ya tashi yana sallah fil mihrab a wajen sallarsa Allahu akbar annabin Allah annabi Zakariya yana da wurin da ya ware a gidansa yake sallah mihrabi ibada ba sai a masallaci kadai ba a gidanka a ɗakinka kana da wani wurin da kake tashi kana sallah gashi nan ya miƙe mana yana sallah ashe ba annabinmu ne kadai yake yin sallah ba kuma wannan yana nuna duk wanda ya sa wani abu yake nema Allah ba shi ya rinka yin sallah kaga dare wallahi duk abin da ka sa shi a dare ina maka albishir insha Allah Allah zai ba ka shi dare dare akwai albarka dare akwai biyan bukata dare akwai wahalar shani ai kwarai da Allah ya ce Allah ya dace da kai rabo ne ina gaya maka na sha faɗa ina maimaita wallahi cikin taimakon da Allah zai maka in ya hore maka dare ka gode wa Allah wallahi in dai Allah ya hore maka dare rayuwa mai daɗi za ka ji sukuni da natsuwa عباد ليل إذا جن الظلام بهم ما سبو تدري سوسي دري نني أكي داشي أنا بابا داوا الله أنا صنك كده to yau ga annabi zakariya yana neman ɗa ya hana kansa bacci wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah ya mulai fil mihrab sai mala'iku suka kira shi huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah Allah Allah amanna bi tawakkal alai Allah suka ce masa Allah wannan Allah da muke ta nema yardarsa dacewarsa to bikin sai Allah kai mana fuwa yubashshiruka bi yahya ya ce ai maka bishara da annabi yahya ka duba akan ba mutum da a ce za a ba shi da shi wannan dan tsabar garantin ma addu'ar ta ta karbu sunan yaron ma da ya haifa da wani yaro ka san waye ya haya wannan annabi ya haya da za mu zo kansa kenan annabi ya haya dan annabi zakariya ne Allah ya beshe ya mutu sufofinsa ya kaskata kalmar Allah tun ne mai katangance kansa ونبيا من الصالحين كما النبي ne cikin bayin Allah salihai annabi zakariya ce waye kawai rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin ya Allah karka banni ni ne kadai ina fatan ka taimake ni ka bani da lalle da abun so ne tunda har annabawa suna roƙon Allah ya ba su da Allah ya amsa masa ya ma gaya masa ma ga sunan ɗan musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin sai ce me qala rabbi anna yakunu li غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر haka ne yaya za a tsina samu da ka ji bawan Allah da zuba yake roƙa yana cewa Allah ya bashi kuma yanzu an ce a gaya masa an ma bashi wani mai suna ya haya to shi tsabar murna da mamaki ya ce to yanzu ya Allah yaya za a yi in samu dan wai ba wai yana ba yana ganin bai zai yiwu Allah ya masa dan bane a ta wace hanya ai mai bayanin ta wace hanya saboda gaggawa yake so ya ga yadda zai samu dan ga dalilansa ai girma ya kama ni na karanta aka ce a lokacin ya kai kusan shekara 120 lokacin da yake wannan addu'a matarsa ta kai kusan shekara 90 anna yakunu li gulamun وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية kawai sai Allah ya ce kai a gaya masa haka Allah yake aikata abin da ya ga dama ya ce to ya ubangiji a dan nuna min alama mana kala rabbi ja'al li aya a nuna min alamar ni da zan gane ya haya din nan ya samu ko yana hanya kala ayatuka Allah tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza a wani gurin kuma yace thalathata ayyamin sawiya alamar ita ce in matar ta dau cikin ya haya din tana daukar cikinsa to bakinka zai kame bara ka sake iya yin magana ba sai ka yi kwana uku car sai dai sign language kawai malamai suka ce daga nan aka samu sign language na kurame kan kan kaza kaza kaza kaza illa ramza kuma shi annabi zakariya shine ya fara yin sign language ka duba ilimi yadda Allah yake gadar da shi yanzu da kurma ana wancan satin mai malamin kurma ya zo kurame duk suka zo nan suka ji zai zo yau kuma bai zo ba duk suka yi tafiyar su saboda sun san ba zan iya musu to wai kaji suna da yawa ku bayan Allah Allah ya musu albarka ya kamata a ranga dauko mutumin nan malamai ya zo ya taimaka musu wallahi yanzu kurma ya zo ya zauna duk karatun nan da muke yi malam baya ji baya ji kurin baki na suke kallo suna ganin motsin da nake dan Allah ka duba tsoron Allah Allah musu albarka mutane ka shi kaji suna nan amma da an gaya mu ne ba zai zo ba za su ba kuma ganewa fa suke har kabbara su ma suke a tsakanin imani imani illa ramza haka aka yi yana fitowa da zarar da Allah ya tabbatar an ɗau suke cikin kawai sai ji ya daina magana dama yace za ta kalli mun nasu salafata ayyamin illa واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار to anan gurin bari mu dawo kan kisan na kawo muku wannan ne dan takeice muku labarin yadda yake Allah yana ba mu labarin ga kisan Zakariya dan ya nuna mana karfin mulki yanzu wancan kifi ne ya haɗiye shi Allah ya fitar da shi ko wannan kuma ɗa ne bayi da shi ya shekara ya fi ɗari amma ya roki Allah ashe bai gagari Allah ba mutumin da yake da shekara ɗari biyu ma Allah ya sa matarsa ta haihu zai iya yiwa to aka samar da kai da babu kai dama babu kai to akwai wani wahala a cewa mutum ya yi shekaru kaza ba zai haihu ba Allah ne ga dama yake tsaye da haihuwa wani ya ga dama ta sai ga an ba shi haihuwa so kuma in kana roƙon Allah kanka daina ka ce a yanzu na daina haihuwa ita bugawa wataƙila Allah ya maka wani abu to malam bayan ya ce la ta zarni fardan wa an ta khairu wa me ya ce mana na فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه Allahu akbar إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين Allah kenan Allah mai annabawa wato annabawa na malam Allah ya taimake su suna da gata a wajen Allah za ga duk da da lokaci za mu tsuntsunto muku bari sai wata rana mai mu tsuntsunto muku annabawa nan duk wanda ya addu'a ana gama su kaji Allah ya ce fastajabna lahu fastajabna lahu ka duba fastajabna fastajabna din nan duk akan annabawa ne a cikin Qur'ani ba yadda za a yi su roƙa Allah ya ce ban bayar ba babu wata aya ce wai ya roƙa a ce Allah ya ce ba zan bayar ba na hana saboda yana da ƙauna gare su wancan ya roƙa shi ma fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin shi ma wannan din roƙa yayi fastajabna lahu shi ma muka masa kaza kai ma ka roƙa fastajabna lahu za a maka haka annabi yace ku roƙe shi zai amsa muku abinda ake so ka yarda da Allah ka yi imani da Allah ka yarda shi ne mai bayarwa shi ne ko mai hanawa fastajabna lahu Allah ya ce sai muka karba masa natijatul du'a suka ce result sakamakon addu'a da aka yi ta dan Allah to Allah yana karɓar ta take ka gode wa Allah Allah ya ce muke ka ka zama musulmi wa wahabna lahu yahya ka gani sai muka bashi da falalanmu bi fadlina wa ihsanina ilayhi muka bashi ibnuhu yahya muka bashi muka bashi ɗansa yahya haka ce summiya yahya li yahya an sa masa suna yahya ne dai ya rayu malam na so malam na so ku duba karfin mulkin Allah da isar ubangiji a cikin ayan nan sai da aka fara bashi labarin an fa bashi dan sannan kuma sai aka zo ake maganar gyara ita kanta mahaifiyar ya ma za ta yi ta haife shi wai tsabar kar ma a ce sai an yi kaza wa mahaifiyarsa ai matarsa an mata kaza an mata kaza ai an masa jinkiri wajen am- am- ai- ai- amsa masa sai aka ce mun amsa masa muka bashi ya haya sannan kuma wa aslahna lahu zauja aslahna lahu shekarunta na haihuwa ya wuce ja'alnaha talidu muka dawo da ita za ta iya haihuwa yanzu ba da an kanar aƙima bayan ta zama aƙima ba haihuwa don me takriman lahu wa rahmatan bai don girmama shi annabi haya da tausayinsa da Allah ya aslahna lahu zawja da matan ba ta iya haihuwa yanzu muka dawo mata da sinadaran da za ta iya ɗaukar ciki ta iya rike cikin ta haifi ɗan tsohuwa da ta tsofa ta kubka kalle sosai ƙirjinta mamanta ma gaba ɗaya sa- ya- ya- ya ma bi jikinta kawai ya ƙare to haka ita kanta mahaifar take tamtsewa a ciki saboda an ɗebi shekaru an daina haifuwa ba wani abin da ke shiga cikinta so maganar ma za ta haifu babu aslahna lahu zauja sai muka gyara mata sinadaran jikinta da zai iya ɗaukan cikin ta iya goyon cikin ta samu maman da in ta haife shi za ta bayar wanda da babu maman shine aslahna lahu zawja kaga wannan in a lissafin ni da kai ne da sai mu ce fastajabna lahu wa aslahna lahu zawja wa wahabna lahu yahya mun amsa masa muka gyara masa matarsa ta yadda za ta iya daukar ciki sannan muka ba shi dame yahya in a labarin ni da kai ne amma da yake Allah ne shine mai bayarwa ya ma riga ya bayar kawai Allahu akbar shine Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wannan ana bayani ne dangane da wannan kyauta da baiwa da Allah ya waɗannan annabawa yanzu zancen fa ya koma kan annabawa ne innahum ai su annabawan da muka baku labari tun sati nawa muke kisa annabawa to shine Allah ce ai annabawa sun kasance masu gaggawa ne wato wajen aikata alkhairi والضمير إنهم يعود إلى الأنبياء السابقين وسكم سكتشي آآ إنهم تند دي زنشان أتشكين آية ديني ba wata sabuwar aya ba ne a dunkule suke to ana nufin da zakariya da matarsa da ya hayadin shine innahum ai sun hau jami'i lalle sun kasance mutane ne masu gaggawa wajen aikata alkhairi wa yad'unana raghaban wa rahba yad'unana yaj'aluna ilaina bid-du'a suna komawa gare mu wajen yin addu'a raghibina fi ala'ina masu kwaɗayi akan falalanmu da baiwarmu wa ni'amina wa rahibina khaifin masu kwaɗayin rahamarmu masu jin tsoron azabar yad'una na ragaban suna roƙonmu suna kwaɗayin rahamarmu wa rahaban suna kuma tsoron azabar ana abin da ake nufi ana son bawa kullum in yana gaban Allah yana roƙon Allah ya rinka jin yana tsammanin Allah ya bashi kuma a take kuma yana jin tsoron azabar Allah zai iya baka zai iya maka azaba mana dole arraghabatu warrahbatu ta samu a kwaɗayi kuma a ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu khushu'i ne gare mu mukhbitina masu komawa ga Allah mutazarri'ina masu tawazu da kankan da kai la mutakabbirina wala mutajabbirina ba su da girman kai ba su da jabbiranci waɗannan su ne asifatul hamida wanda waɗannan bayan Allah suka cancanta Allah maɗaukin sarki ya ainihin wato girmama su ya ba su ainihin wato wannan falala a ƙarshe mai Allah ya ce ƙarshen kisoshin nam والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين نعم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون
sai Allah ya nufi kisar da ambatan wata baiwar Allah wallaci ahsanat farjaha da wanda kuma ta kiyaye ahsanat ta kiyaye daga al-ihsan ne bisadi ana nufin almanna ta kiyaye aka ce dir'un hasina ko ka ce dir'un mani'a mani'atun sahiba amilar jiraha kariya imra'atun hasina mace ce katangantacciya allati mana'at nafsaha min kulli fahishatin bisababi iffatiha aw zawajiha kamamiyar mace ce ita ce hasina idan ka sanya wa 'yarka suna hasina bisot kana nufin katangantacciya kamammiya wanda take ba ta albasha ba ta zina shine hasina amma ka ce hasina kuma wani abu ne daban dole a dora ta bi sani wallati ahsanat farja ita ce na maryam wacce ta kiyaye farjinta ita ce na na maryam ibnatu imran yar gidan imrana ta kiyaye mutuncinta ba ta yi aure ba kuma ba ta yi alaƙa da wani namiji ba saboda wannan Allah ya girmama ta ya fitar da ɗa a jikinta ba tare da miji ba Allahu akbar li tafkhim sha'niha dan a girmama sha'niha sha'ninta kuma dan a tsarkake ta daga me daga suwa fa nafakhna fiha min ruhina muka mata bushi shine nafakhna min ruhina min jihati ruhina kenan daga jibrilu muka mata huri muka mata bushi malaman tafsiri suke cewa jibrilu ne zai daga rigar ta haka ya busa iska kawai shi kenan ta dauki umarni ne Allah ya bashi ya ce je ka daga rigar ta ka hura kawai kamar iska za ta kada tana jin wannan iska mai sanyi sai ta dauke cikin annabi isa lokacin da ta zo ta haɗu da ta gan shi ya zo mata wani sifa ta ce waye wannan ƙala inna ma ana rasulu rabbiki لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ka je ce mata li'aba laki gulaman zakiya ita kuma ta mayar masa ta ce walam aku baghiya insha Allah wani sati idan muka zo sai mu yi bayanin kissan nan cikakkiya ta annabi Isa da nana Maryam waje Allah ha wa ha ayatan lil alamin muka sanya ta da ita da danta su zamanto aya ne ga ainihin wato talikai bayi ga baki daya usul qadim insha Allah za mu yi kissan ita nana Maryam din da aka haifi النبي عيسى عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته